بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسوء البركة wannan ita ce safiyar ranar alhamis wato ranar 25 ga watan Rajab shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 16 ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na fadar mai martaba sarkin Buhari da ke yankin babban birnin tarayya wato Federal Capital Territory a inda Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara mu da waɗannan fuskoki masu albarka don gabatar da daura wa junanmu ɗaliban ilimi a kabin da ya shafi matsaloli guda biyu farko za a yi daura a cikin ilimi na aƙida na biyu kuma daura a cikin wato littafin hadisi na mustalar hadisi insha Allah da wannan safiya za mu fara da ɓangare na farko na ilimin aƙida da littafin kitabu sunna wallafar al'imamu harb ibn Ismail al-Handali al-Karmani ko al-Kirmani. Allah Ubangiji ya gafarta masa. To, zan ɗan yi mana wata ‘yan muƙaddima taƙaitacciya a kan gaɓoɓi guda biyu ko uku kafin shiga asalin littafin. Gaba ta farko taƙaitacciyar muƙaddima game da menene aƙida. Gaba ta biyu taƙaitacciyar muƙaddima game da wane ne Malam Harb ibn Ismail al-Hanbali kafin mu shiga cikin asalin matanin littafin. A harshen Larabci da aka ce al-aqdu abinda yake nufi shine ar-rab wal ibram wato dauri ko kulli wanda yake mai ƙarfi ko al-ithbat abinda yake wato mai tabbas ko at-tamasuk abinda suka hada da junansu dukkanin suna zuwa ne a matsayin akasin alhillu warwarewa ko alhallu warware abu zamu iya ɗaukar lafazin wato aqida a logance daga faɗin Allah cikin suratul ma'ida la yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman ay bima abramtum aw bima asbattum ila al-ayman kin ita aqida don haka abinda ake nufi shine wani hukunci da ka yanke a zuciyarka wanda baya karban shakka baya karban canji eh tana iya zama wannan akida wannan kudiri ya zama mai inganci ko mara inganci misali mai inganci shine akidar tauhidi akidar ta Allah da akidar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatamun nubuwa da akidar cewa akwai tashin alkiyama to kudurce wannan kaga kudurce akida ce mai inganci mutum kuma na yi kudurci wata aƙida mara kyau kamar aƙidar at-tathlif wato trinity cewa Allah ɗayan uku ne ko at-tanasukh aƙidar cewa rayuka suna iya suna ƙara tashi bayan sun mutu su dawo a wata sura a rayuwar duniya da kuma irin aƙida ta al-hulul wato cewa Allah yana bishewa a jikin halittu waɗanda duka aƙidu ne munana to wannan game da harshe kenan a wajen malaman musulunci kuma idan suka ce aƙida suna nufin wato a takaice a ce shine al'umur allati yajibu an yusaddiqa bi halqalbu abubuwan da ya zama wajibi zuciya ta gasgata wa tatma'innu ilayhi wa tatma'inna ilayha nufusu kuma rayuka su natsu akai hatta yakuna ko takuna yaqinan la yumazijuha raibun wa la yukhalituha shakkun wato har su zama abubuwa da suka zauna a cikin ƙararatun nafs wanda babu shakka a kansu babu kokonto ana cewa aƙida ana kuma cewa usulu sunna ko usulu tikadi ahli sunna idan muka kalli kaman as-sabuni wanda shekara ta ɗari hudu da arba'in da tara ya kanta fahimta da suna aqidatu salaf wa ashabil hadith hakanan shi kuma al-imamu al-lalakai wanda shi ma ya rasu ne a cikin ƙarni na biyar shekara ta ɗari da sha takwas ya kaltabin shi da suna sharhu usul itikadi ahli sunnati wal jamaa hakanan al-imam al-baihaqi wanda shi ma ya rayu ne a karni na biyar ya rasu shekara ta 458 shi ma yana da kitabu al-itiqad zamu iya cewa kamar malaman karni na biyar su suka shahara da kiran littattafan aƙida da suna al'aƙida kafin su za mu ji ana, ana yawan cewa a tauhid kamar da yake cikin littafin sayil bukhari jami'ar sahi akwai kitabu tauhid wanda shine na ƙarshe haka ibn khuzaima littafin shi kitabu tauhid wa isbati sifati rabbil alamin na ibn khuzaima wanda shi kuma ya rasu shekara ta 311 akwai kuma kaman kitabu at-tauhid na ibnu manda wanda shi kuma ya rasha shaka ta 359 haka nan a wannan zamanin zamu ga an dawo ana cewa at-tauhid din kamar ibnu abdul wahhab Muhammad ibnu abdul wahhab a littafin sa kitabu at-tauhid wanda shi kuma rasuwar sa shaka ta 1115 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su kuma akan ce as-sunna kamar yadda shi wannan littafin yake akwai as-sunna na shi malam harbu akwai as-sunna na Ahmad dan Hanbali akwai sunna na Abdullahi dan gida Ahmad dan Hanbal akwai as-sunna na Ibn Abi Asim da makamantansu wasu kuma malaman sukan kira wannan babi na ilimi da suna usuluddin kamar da Ibn Battah yayi da da a cikin littafin shi al-ibanatu an usuli ad-diyana hakanan al-imam Abu al-Hasan al-Ash'ari shi ma littafinsa al'ibana an usulid diyana dukkaninsu sun rayu ne a ƙarni na hudu akwai kuma shari'a kamar yadda yake a wajen al'ajurri akwai kuma al'iman kamar na ibn manda da makamantansu to shi maudu'in ilimin aƙida shi ne ƙoƙarin warware da bayani akan wani hadisi guda ɗaya muhimmi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin jibril da jibril ya tambaye shi cewa mal iman ya amsa mai da cewa al imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wannan shine gundarin abin da ake cewa aqida yin imani da Allah da manzansa kaga tauhidi kenan yin imani da Allah shine tauhidi yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam shine imani da annubuwa da duk abin da ke cikin ta sai kuma yin imani da ranar tashin alkiyama shi kuma ya shafi imani bil mughayyabat wanda ba sani ba haka ukun nan sune at-tauhid an-nubuwa al mughayyabat imani da Allah imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da imani da ababan da Allah ko manzo Allah suka ba da labarin su ababan da bamu gani ba duk abin da ake magana akan akida to wannan shine asali in ka ji wani abu ma dai zai zama reshe ne ga waɗannan ina fata muna ganewa aqidatus salaf wato aqidar magabata na kwarai tana da falala kwarai da gaske tana da kuma miza a cikin sauran aqidu babu laifi mai ambaci wasu daga cikin khasa'is nata wanda suka sa ta zama aqida mafi sahalewa wajen bi mafi dacewa da fitarar dan adam mafi kuma inganci na farko tana baka abin da ake ce salamatu sadar zaka ga zuciyarka za ta zama wankakkiya saboda wannan aqida ce da ta ginu akan sallama wa Allah da sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah yake cewa la raiba fihi hudan lil muttaqi alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqi babu kokunto a cikin alqur'ani kuma shari'a ne shi ga masu tsoron Allah to zaka zama kana bin alqur'ani da sunna baka kokunto akai sannan abu na biyu daga cikin mizat dinta shine sanadinta yana tikewa ne zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da aka faɗa maka za a ce maka saboda Allah ya ce saboda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ba magana wani mutum ne daga cikin mutane ba kuma bayani ne dalla dalla wanda kowa zai iya fahimta shine abu na uku kenan wato alwuduh wal bayan sannan akwai kuma as-salamatu min al-ittirab babu tufka babu warwara wal iltibas babu kuma rikita rikita wa tanaqud ko kuma warwara juna eh zamu ga wasu aqidun wanda ba wannan ba malaman da suka yi zurfi a cikin sun samu matsala kamar aƙida ta asha'ira musan tarihinsu abul hassan al'ashari su albaƙin lani su ibn al-juwaini su sharustani su fakhruddin razi duk waɗannan manyan malamai ne amma za ka ga sun samu rudani a cikin aƙidar da suka bi ta ash'ariya Allah ya tsare mu masadir da ake ciro aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ta salafiyya sune kamar haka na farko an-naqlu sahih wato cirato zance ingantacce daga cikin alkur'ani ko sunna ingantacciya kamar da Allah yake cewa wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in mun sauka maka da qur'ani wanda yake mai bayani dalla dalla akan komai haka kuma inna hadhal qur'an yahdi lillati hiya aqwam waɗannan su ne tushen bayaninsa na biyu sai kuma al'ijma abinda malaman farko suka yi ijma'i a kansa na daga nasoshi na maganganunsu na uku kuma akwai alfitra wato abu ne wanda ya dace da halittar ɗan adam fitratan lahi lati fataran nasa alaiha la tabdila da khalqillah sannan sai kuma akwai al'aqlu as-sarih abin da ya dace da lafiyayyen hankali shi ma madogara ce a wajen kafa hujja da nasoshin akwai wato ka'ida babban suke ce mishi qawaidul istidlal bin nusus fil aqida ka'idojin yadda ake kafa hujja da nassoshi a wajen aqida abu na farko shine wato a tabbatar da cewa a tabbatar da babtin masdar da kuma abin da ake dauko a cikin shi menene tushen bayanin a ina aka dauko wannan magana sannan kuma meye dalilinta qur'ani sunna maganganun malaman farko a san haka na biyu ya zama hujjiyar maganan duk maganar da aka hujja ta qur'ani ko hadisi ya zama wajahin kafa hujjan ya dace da salaf suka kafa hujja da ita farko ita ku ne zama ayoyi ne da hadisai ingantattu sannan fuskar da za a bi a yi hujja da su wajibin ta dace da irin fuskar da magabata suka yi hujja da su na uku sai kuma al'iman wa taslim wa ta'azimun nususul wahayi wato ya zama kana da imani da gasgatawa da miƙa wuya ga nasoshin baka da ta cewa akan cewa kai baka baka ganin dacewa a faraka da dai ba haka ya kamata a ce ba dole sai ka zama kana da miƙa wuya ma kan lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim sannan kaida ta ta hudu kenan ita ce jam'un nusus wato hada nasoshin kowane babi ba a daukan hadisi kwaya daya a bar sauran sai an hada su duka sannan ake ake ake hujja da su na biyar shine al-imanu bin nususi ala zahiriha imani da nasoshin a bisa zahirin su ba tare da mustawili ba na shida shine ijra'un nususi duna tahrifin aw ta'wil gudanar da su kamar da suka zo ba tare da karkatar da su ko canza musu ma'ana ba na bakwai kuma na ƙarshe cikin ƙa'idojin shine as-sukutu amma sakata anhu Allah wa rasuluhu was-sabiqu was-sabiqin was-sabiqun wato ka shiru akan abin da Allah ya shiru bai sharhi ba akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi yayi shiru bai sharhi ba sabai ba shi sani ba to kai ma kayan bakin ka shiru wannan ita sune kaidojin istidlali a cikin babu na aqida na salaf Allah yana cewa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula to wannan mu dauka ita ce takaitaccen muqaddima wato a shafin ta na farko a shafi na biyu na wannan muqaddima ko bangare na biyu shine takaitaccen tarihin wannan malami mai suna Harb ibn Isma'ila alhamdali sunan da yake nan harb ibn isma'il ibn khalaf ana cewa al-kirmani ana kuma cewa al-karmani ko dai ai fatha makafun da da ainihin daure akan ra da ita kuma nunun a ƙarshe karmani ko kuma ai mata kasara a ce kirmani wata wani yanki ne mai fadi a cikin ƙasar farisa wasu malamai suna ganin faɗan karman domin asalin garin karman ne ya fi inganci amma kuma an fi ji a baki mutane suna cewa kirmani in za a zo faɗin garin sai a ce karman in an zo nasaba kuma an fi cewa kirmani wallahu alam kamar da muka faɗa an haife shi ne a shekara ta ɗari casa'in bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya da ba da ba koyon ilimi ya fara ba ya fara wata sabga daban ta duniya sai daga baya dawo kan ilimi bil munasaba sunan harbu yana daga cikin sunaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamata kuma har ya canza wa wani cikin mutane sunan har kuma ya taba neman wani ya canza wani ya ce shi ba zai canza ba annabi ya kyale shi yana nan a cikin sayin muslim haka suna ne abun karhantawa karka je ka sa wa danka eh karka sa wa danka suna harbu ba suna ne da ake goyen bayan sa ba daga baya da yazo ya fara koyon karatu ya gamu da malamai da yawa cikin manyan malaman sunna daga cikinsu akwai abu dawuda at-tayalisi akwai al-imamu abdullahi ibn zubair al-humaidi malamin su bukhari akwai suleiman ibn harbin akwai kuma abu ubaidin al-qasim ibn sallam akwai malami irin sa'id ibn mansur ali ibn al-madini isaac ibn rawiya abu thaurin abbas al-ambari da makamantansu malamin shi mafi shahara da aka san shi da shi babu kamar al-Imam Ahmad ibn Hanbal hasali ma duk wannan karatun da za a ji to abin da ya rawaito ne daga wasu malamai tare da Imam Ahmad ibn Hanbal din sannan shi ma ya karantar da wasu cikin malamai mashahurai wanda suka karatu a gunshi da gaske akwai Abubakar al-Khallal mai littafin Masail din nan kenan akwai kuma Ibn Abi Hatim Abu Muhammad Ibn Abi Hatim mai littafin Al-Jarh wa Ta'dil shi ma ɗalibin sa ne akwai kuma mai riwaya daga gare shi wanda ana tsammanin ma shi rutu wannan littafin shine Abul Qasim al-Kirmani wanda ana tsammanin shine mai riwaya wannan littafi Harbu dan Isma'il ya bar littafai muhimmai guda biyu daga ciki akwai wannan Kitabul Masail din wanda asali babban littafi ne amma mafi yawan shi ya bata ba a gani ba wannan abin da aka samu wani dan bangare ne da bai fi ɗaya bisan biyar ɗan littafin ba wallahu musta'an masail ne da yawa da ya ruwaito daga malamansa daga cikinsu ya harhaɗa akwai bayani game da wasu malamai da suka sami wato zamiya wajen mu'amala da shi za mu ambaci biyu a cikinsu kafin nan ya rasu ne a shekara ta ɗari biyu da tamanin kaga ya rayu kamar shekara casa'in kenan a duniya ya daɗe ƙwarai da gaske a duniya Allah ya gafarta mashi akwai tarjama sa akwai a cikin tafin tabaqatul hanabila da jarhu ta'dil na ibn abi hatim da siyar ta zahabi da tabaqatul huffaz ita ma ta zahabi da al-ansab na as-sam'ani duka sun ruwaito labarin sa akwai malamai guda biyu waɗanda suka ba da labari mara daɗi a kansa daga cikin farkonsu shine abu muhammad arrama hurmuzi mai littafin almuhaddisul fasil bainar rawi wal wa'i wato farkon wanda ya fara rubuta littafi na musamman akan musalar hadith wannan malami da ya zo magana akan harbu dan suleiman al-kirman ya faɗi maganganu marasa daɗi marasa asali a kansa yana cewa harbu bai san abin da yake ba mutum ne mai cin mutuncin malamai ya zazzagi mutane da sauransu wanda kuma wannan magana ba gaskiya ba ne domin wanda suka yi jayayya da harbu ɗin wani ɗan bida ne mai suna abdullahi ibn ahmad ibn mahmud al-balkhi shugaban wata ƙungiya ta 'yan ka'abiyya wanda 'yan bida ne cikin murji'a to shi ne ya yi ma harbu rudud shi ma ya yi masa shi kuma shira mahurmuzi ya goyi bayan wancan mutum wanda ba daidai ba ne allah ya gafata musu gaba ɗaya na biyunsu kuma shine yaqutul hamawi a cikin littafin sa mu'jamul buldan shi ma da yazo yana cewa da yana magana akan littafin harbu yake cewa shatama fihi firaqa ahli salati harbu ya zazzagi masu sallah haka yace ya zazzagi masu sallah kamar ai inda ake cewa ai suna zagin musulmai suna kafirta musulmai to irin wannan kalmar ce wanda kuma ba haka bane harbu bai zagi ba sai dai ya faɗi maganganu masu zafi na aqida akan wanda suke suma ‘yan bid'a ne masu zafi za mu zo mu ji su a gaba insha Allah kuma har bu wannan maganganun da ya faɗa gaba ɗaya ba maganganun shi bane ya nakalto su ne daga limaman musulunci zai zo ya faɗa ya faɗi maganganu ne akan murji'a da jahamiyya da rawafida da khawarij da qadariyya da da da ahlul ra'ayi da makamantansu ba ba maganganun sa bane Allah ubangiji ya gafarta mishi shi da sauran malaman mu magabata na musulunci da waɗanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah Ubangiji kuma ya fashi ladan aikin da ya yi na yada wannan aƙida ta magabata da tabbatar da ita a bisa wajihinta Allah ya gafarta mishi. Kuma ɗauka wannan shine muƙaddima ta biyu. Ta ce lokaci da yawa ko? Yana ta tafiya a guze ne wai don kata yawa ba. Almuhim za mu shiga cikin asalin matanin littafin inda yake cewa babul qawli bil madhhabi wanda ke da littafi dai ga daga shafi na talatin da uku. babu alƙauli bil mazhabi an ga wajen ko babun da ke bayani akan tafarkin tafarkin da ya dace abu shine mazhaba ana tafarkin da ya dace abi a wajen aqida qala abul qasim shine wanda muka ishara cikin ɗalibansa wanda yana da ɗalibai guda uku da suke da irin wannan alkunya akwai abdullahi ibn yaqub ibn ishaq abul qasim al-kirmani Abdullahi ibn Yaqub ibn Ishaq Abul Qasim al-Kirmani akwai Umar ibn al-Husayn ibn Abdullah Abul Qasim al-Khirqi al-Khirqi wanda ya rushe ta 334 Abul Qasim Umar ibn al-Husayn ibn Abdullah Abul Qasim Umar ibn Husayn ibn Abdullah sannan akwai Isa ibn Muhammad ibn Sa'id shi ma Abul Qasim amma wasu masu tahqiqi sun karkata zuwa ga cewa wancan na farkon ne shine Abdullahi dan Yaqub dan Ishaq wallahu a'lam to dai ɗaya daga cikin su kuma dai waye shine mai cewa qala abul qasimi haddathana abu muhammad harb ibn isma'il malam baban muhammadu harb dan isma'ila ya zanta mana wannan karatun qala yace mana hadha madhhabu a'immatil ilmi wa ashabil athari wa ahli sunnatil ma'rufin biha al muqtada bihim fiha min ladun ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ila yawmina hadha وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والهجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن من الجماعة زائل عن أهل السنة وسبيل الحق الله أكبر حرب يتي هذا مذهب أئمة العلم wannan shine tafarkin malamai na ilimi malamai limaman ilimi wa ashabil athari malaman hadisi wa ahli sunnati mazuwa sunna masu riko da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-ma'rufin biha wanda aka san sa akan sunna aka san sa akan hadisi aka san sa akan ilimi na magabata al-muqtada bihim fiha wanda suka waye gari suka zama abun koyi a cikin wannan harka ta ilimi milladun ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama ila yawmin hadha yace tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa wannan zamanin namu da muke magana wato zamanin da harbu yake magana kenan har zuwa wannan lokaci yace wa adraktu man adraktu min ulama'i ahli al-iraq kuma na riski waɗanda na riska daga cikin malaman ƙasar iraki wal hijazi da ƙasar hijaz wa shami da ƙasar sham din na riske su akanta alaiha akanta na riski duka waɗannan wa gairihim da wasansu akan wannan aƙida faman khalafa shay'an duk wanda ya saba wa wani abu min hadhihi almadhahibi cikin waɗannan aqidoji aw ta'ana fiha ko ya soki wata aqida cikin waɗannan aw aba qailiha aqailaha ko ya ci mutuncin mai irin wannan aqidan huwa mukhalifun wannan ya saba wa gaskiya mubtadi'un wannan dan bid'a ne kharijun 'anil min al-jama'ati ya fita daga tafarkin ahlus sunna za'ilun an manhaji ahlus manhaji sunnati wa sabilil haqq ya karkace daga barin manhaji daga barin tafarki na gaskiya jama'a kun ji wannan muqaddima da yi da abin da aka ji anan shine aqida ahlus sunna ahlus sunna wal jama'a cikin sahabbai ahlus sunna wal jama'a sahabbai gaba ɗayan su da na bayan su tabi'ai kenan da atba'u tabi'ina har zuwa zamanin waɗannan malamai da zai ambata yace wa huwa madhhabu ahmada wa ishaq ibn ibrahim ibn makhlad wa abdullah ibn zubair al-humaydi wa sa'id ibn mansur wa ghayrihim mimman jalasna wa akhadna anhum al-ilma fa kana min qawli yace waɗannan wannan shine mazhabin waɗannan malamai kamar al-imam ahmad ibn hanbal al-imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal al-hanbali imam ahlus sunnah wal jamaa wanda ya rasu ta 241 wa ishaq ibn ibrahim ibn makhlad da ishaq ibn ibrahim ibn makhlad wanda aka fi da suna ibn rawiya abu yaqub ibn rawiya wanda shi kuma ya rasu ta 238 bayan hijira Allah ya gafarta mishi yace wa abdullahi ibn zubairi al-humaidi da kuma al-humaidi abdullahi ibn zubair al-qurashi al-asadi malamin imam malik din nan wanda ya shekara ta 219 malam yace wa sa'id ibn mansur da malam sa'id dan mansur wanda ya rasu a shekara ta 227 yace wa ghairihim da wasun su mimman jalasna daga cikin malaman da muka zauna a gaban su muka yi karatu akhazna anhumul ilma muka kuma koyi ilimi a gunsu fakana min qaulihim ya zama daga cikin maganganun su suna faɗan wannan zancen suna cewa al-imanu qaulun wa amalun waniyatun wa tamassukun bis sunna yace suka ce imani shine kaulin fada da baka wa amalun da aiki da gabobi waniyatun da kuma kudircewa a zuciya wa tamassukun bis sunna da kuma tsabar riko da sunna wani lokaci zaka tarar cewa maganganun malamai suna sassabawa akan wannan azahiri amma ma'anar ɗaya ne wani zai ce al'imanu qaulun wa amalun kawai wani ya ce al'imanu qaulun wa amalun wa niyyatun wani ya ce al'imanu qaulun wa amalun wa niyyatun wa tamassukun bi sunna kuma zaga ibn taymiya ya tattauna akan wannan a cikin majmu'ul fatawa a cikin juz'i na bakwai yace magana malaman salaf ta bambanta wani ya ce qaulun wa amal wani ya ce qaulun wa amalun wa niyya wani ya ce qaulun wa amalun wa niyyatun wa ittiba'i sunna wani ya ce alqaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalin bil jawarihi ibn tumiya yace wa kullu hadha sahihun kowanne ka faɗa duka ɗaya ne saboda abinda suke nufi da qaulun wa amalun kawai suna nufin qaulul qalbi wa amalul lisani wa amalul qalbi wa amalul jawarihi suka ce qaulun wa amal kawai wanda kuma yace qaulun wa amalun wa niyya yana nufin al-i'tiqadu bil qalb wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawarihi yace da haka daidai ne wanda ya ƙara duk abin da suka ƙara sun ƙara shi ne don bayani ba wai don ƙirƙira ba ya ce wal imanu ya zidu wa yan ƙusu malaman nan suna cewa imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa wa yustasra fil iman malaman nan suna cewa ya halasta mutum ya istisna'i ga imani gaira an yakuna listisna'u shakkan kai ya zama amma istisna'in yayi shi ne saboda yana shakka innama hiya sunnatun madiyatun anil ulama amma wata sunna ce tabbatacciya daga malamai abinda yake nufi da istisna'i gashi ne yace wai za su ila rajulu a mu'minun anta fa innahu yaqulu ana mu'minun insha Allah haka tambayi mutum aka ce kai mumini ne zai ce in Allah ya so ni mumini ne to wannan insha Allah din shine istisna'in akwai wasu tafarki na ‘yan bida da suke ganin duwanda ya ce haka to ya nuna bai ma san abin da yake ba ke bai gasgata ba a wucin shi sai yake bada yake bada istisnai ya ce a'a ya halasta a yi amma ba da nufin kana shakka ba a'a da nufin bayarwa Allah zaɓi akan haka akwai waɗanda suke ganin a kafirta duk wanda ya istisnai har ma a ce ba a cin yankan shi ba a auren a ko a shi aure a gurinsa da haka malam ya musu da martani akan cewa ana faɗa a ce ana mu'minun insha Allah aw mu'minun arju ko yace ina fatan ni mu'mini ne aw ya kulu yace amantu billahi wa malaikati wa kutubi rusuli ko aka ce kai mu'mini ne suka ce ni da na imani da Allah na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na imani da kutubi da tafai da mala'ikun Allah to duk wannan yana cikin babin istisna'i a imani wa man za'ama anna al-imana qawlun bila amalin fahuwa murjiyun wanda yake cewa imani shine magana kawai babu aiki suna ganin ai inda mutum faɗa da baka to imani yana da shi ba sai yayi aikin komai ba wannan akida ce ta murji'a zai magana sosai akan murji'a da ma wasu kungiyoyi wanda ba su ba zai zo a can gaba mai kokarin yin definition din su me ake nufi da su amma takeice abin da ake nufi da murji'a sune wato ahlut ta'khir masu akhara musammal iman hatta la yashmala la yashmala al'amal kuma da Allah yake cewa qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madain hashin ai akhirhu haka ce al-irja shine al-ta'khir wato a jinkirta abu su suna jinkirta farko an samu masu jinkirta yin hukunci tsakanin Uthman da Ali ba su ce muna jinkirta shi daga baya ka zaka masu jinkirta cewa aiki baya cikin musammal iman su yu'akhiruna al'amala an musammal iman wannan su yake cewa murji'a suna da aqidu da dama wanda suke marasa kyau daga cikin akwai wannan shine wato wasa da magana imani cewa ai imani ba sai an yi aiki wanda mutum ya garkata da baki shikenan da kuma kallala sha'anin zinubai sai su ga zinubai ba komai bane ba komai bane ko mutum yayi la yadurru ma'al imani ma'asiya kama la yadurru ma'al zambi la yadurru ma'al imani ma'asiyatun kama la yanfa'u ma'al ba'ati kufrun haka suke cewa inda mutum ya imani to babu abinda zunubi zai masa ko ya yi zunubi ba komai kamar idan mutum bai imani ba babu abinda aikin kirki zai masa to suna da irin wanda na aiki daban-daban za mu ji wasu a cikinsu mala ya ci gaba da cewa aw ya kula wa man za'ama anna al-imana qawlun bila amalin fa huwa murjiyun ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجي wanda yace magana shine ainihin imanin su ko ayyukan nan to shari'o'i ne ba su cikin imani to wannan shi ma to ya ya ya zama murji'a man za'ama anna al-iman la yazidu wa la yanqusu fa huwa murjiyun haka wanda yace imani bai ragu maka yana yadda yake sune masu cewa imani ka imani Abi Bakr sai mutum ya ce wa imanin sa na Bakar duk ɗaya ne babu ragu babu ragi babu ƙari ai kamar rai ne rai na kowa iri ɗaya ne da haka halittar Allah ce iri ɗaya da haka sai su ce imani shi ma dukansa iri ɗaya ne wannan ma ka tubara ce mai girma fa in ƙala in ko ya ce innal imana yazidu wala yanqusu ya yadda imani yana ƙaruwa amma baya raguwa faqad qala bi qawlil murji'a to wannan ya faɗi magana irin ta murji'a kaga nan bai ce mishi fa innahu murjiyun ba sai ce ya faɗi magana irin ta murji'a saboda akwai wasu malamai a cikin musulunci a cikin ahlus sunna da suke da wannan magana suna ganin cewa imani yana iya ƙaruwa amma bai iya raguwa saboda babu babu nasi ƙarar da ya bayyana haka kamar yadda nasi ya bayyana ƙaruwa li yazdada allazina amanu imana allazina qala lahum rasul inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana amma babu inda fana ƙasa imanu za ka laliba ba za ka samu wannan kalmar ba wanda suka ce yazidu wa yanku suka ce a aiki yasi ne akan duk abin da yake ya karuwa yana iya raguwa zuwa suka ce a tutun da dai an ce kada a sa baki akan abin da babu nasi akan shi a yi shiru mana kawai za ka ji anan ya ce faƙad ƙala bi ƙaulil murja da gan za mu gane can da ya ce duk wanda ya saba wata magana a nan to kawai ya fita daga ahlus sunna ba hukunci ne na ƙarshe bai na faɗan hukunci ne wanda shine shine madda hukuncin amma ba dole ka dabbaka shi akan kowa sai an ba mutum uzuri sai an tsaye mai da hujja sai an mishi bayani na fata mun gane da haka wasu malamai suna ganin cewa babu dalili akan nuqsanul iman amma akwai dalili akan ziyadatu amma da mafi yawan a'imma su Bukhari da Muslim da makamantansu sun tafi akan cewa al'imanu yazidu wa yanqusu lianna kullama kana qabilan liziyada fa innahu bidabti qabilan linnuqsan wallahu a'lam yace wa man lam yara listisna'a fil imani fa huwa murjiyu wanda yace bai halasta a ce al imanu ana mu'minun insha Allah shine shine abin nan din ko istisna'i kamar yadda muka yi to wannan shi ma murji'i ne ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجي وأخبث من من المرجي فهو كاذب wanda ya ce imani na da na abubakar ɗaya ne ko imani na da na jibril ɗaya ne ya ce wannan ya fi ƙarfin a ce mashi murja sai ya ce makaryaci ne don wallahi ba haka bane ƙarya yake ko a cikin sahabbai ba kowa ke da imani irin na abubakar ba ba kowa ke da imani irin na umar ba ballantana ko mutum ya ce imanin shi kamar imanin mala'iku ce to wannan bayan kasancewar shi murji'i wannan makaryaci ne ma da ka bashi malam wannan inda aka bashi yau ka bashi kawai malam ya ci gaba da cewa man za'ama annan nasa la yatafadaluna fil imani faqad kadhab wanda yace ai mutane imanin su duka iri ɗaya ne kamar yadda numfashin su iri ɗaya ne kamar yadda ran su duka rai ne kamar yadda yatsun kowa biyar biyar ne a hannu to wannan sai su ce ai imani ma haka ne duka an daidaita a imani ya ce wanda duk ya faɗi haka to wannan shi ma murji'a ne ɗan murji'a ne fa huwa murjiyun ya ce faƙad kazaba ya yi ƙarya man za'ama annal ma'arifata tanfa'u fil qalbi wa in lam yatakallam biha fa huwa jahmiyun wanda yace idan a zuciyarka ka yarda akwai Allah ka san akwai Allah amma baka furta ba ka yi juhudi ka ƙi gaskatawa amma a zuciya ka san akwai Allah kai ma mumini ne to wannan ba jahame ne da wani ya nufin kenan duk su abu jahal da su abu ɗalibin su ma musulmi ne domin sun yarda cewa lalle akwai wani Allah mai halitta amma su suna cewa inna ma na abuduhum li yuqarribuna ila Allahi zulfa muna bauta gumaka ne da su kusanta da mu zuwa ga Allah amma sun yadda akwai wani Allah as-sani da haka idan sai idan suka shiga jirgin ruwa da'u Allah mukhlisina lahu din to kaga in kace wanda a zuciyarsa ya san akwai Allah amma ya kasa fita kalmar shahada cewa za ta amfane shi to wannan shi ma aƙida ce mummuna ya ce wannan ba jahame ne zai mana magana akan jahamiya wato mabiya jahamu ɗan safwan wadda ita ce ƙungiya ɗaya cikin mafiya munin ƙungiyoyi da aka yi a cikin musulunci wanda su suka kawo gabatar da falsafa akan nassi gabatar da hankali akan shari'a su suka kawo tsagiranci da tsaurin idan tun kuɗe na soshi na shari'a da gabatar da wani abu wanda ba su ba a kansu shugabansu wani batacce da ake ci mashi jamu dan safwan malin ya ci gaba da cewa wa man za'ama annahu mu'minun inda Allah mustakmilul iman fa hadha min ashna'i qawlil murji'ati wa aqbahi wanda yace ai duk mutumin da yake ya san Allah a zuciyarsa ko bai furta ba wai mumini ne cikakke a wurin Allah mai cikakken imani cito wannan shine mafi munin zancen murji'a su ce ai wanda ya san Allah a zuci ma yana da imani ya mafi sauran mutane imani wannan zance ne na murja'a wal qadru khairuhu wa sharruhu qaliluhu wa kabiru wa kabthiruhu wa zahiruhu wa batinuhu wa huluhu wa murruhu yace kaddara abinda Allah ya zartar sai ya faru da babu makawa din nan sai ke faruwa saboda Allah ya riga zartar da shi yace a cikin shi khairuhu wa sharruhu shin ta alkhairi ce abu ne na kirki mai kyau mai daɗi na Allah san barka ka samu wa sharruhu ko abu ne wanda yake na jarabawa da ibtila'i da damuwa da na Allah wadare da na takaici ya same ka na kusani a dukiya ko ahali ko tunani ko mutunci ko rayuwa ya same ka wa qaliluhu mai yawa ne abin wa kathiru mai kaɗan ne ko mai yawa kathiruhu au qaliluhu kaɗan ne ko mai yawa zahiruhu wa batinuhu bayyananne ne ko a ɓoye huluhu wa murru mai zaƙi ne ko mai ɗaci mahbubuhu wa makruhu abin so ne ko abin ƙi wa hasanuhu wa sayi'uhu mai kyau ne ko mummuna wa awwaluhu wa akhiruhu da farko ko ƙarshe ga baki ɗayan ƙaddara minallahi tabaraka wataala Allah ne ke ƙaddarawa Allah ne ke zartawa Allah ne ke bada dama su faru qada'an qadahu ala ibadihi wanda hukunci ne da Allah ya yi a kan bayinsa wa ƙadurun ƙaddarahu alaihim kuma ya riga ya zartar musu da wannan hukunci la ya abu ahadun minhum mashi'atallahi wa subhanahu wa ta'ala wala yata wala yujawizu qasdahu qada'ahu babu wani wanda zai wuce mashi'ar Allah babu kuma wani wanda zai ainihin wato wuce abinda Allah ya zarta bayi ne na Allah gabaki ɗayan su babu yadda za a yi su wuce abinda Allah ya kaddara babu kuma yadda za a yi su wuce abin da Allah ya zartar musu dukkan abin da kaga ya faru da bawa dama Allah ya rubuta wannan abin zai faru gare ka babu yadda za a yi ya kubuce maka dama da kaga bai faru gare ka ba dama Allah ya rubuta ba zai faru gare ka ba babu yadda za a yi ya faru gare ka duk wani samu da kaga kayi daga Allah ne rashi daga gare shi ne damuwa da wani bala'i takaici duka Allah ne yake kaddarawa farin ciki da bakin ciki samu da rashi haihuwa da rashin ta dukiya da wadata da talauci da komai fitar rana da faduwanta zuwan dare da ruwa da sanyi da iska da rayuwa da mutuwa komai yana cikin kaddara Allah ne babu wanda ya isa ya kaddara wani abin da Allah bai kaddara ba babu wani abu da zai iya faruwa ba tare da Allah ya zarta ba balhum kulluhum sa'iruna ila ma khalaqahum lah dukkanin halittu suna tafiya ne zuwa ga abin da Allah ya halitta musu wa waqi'una fi ma qaddara alaihim la mahala kuma za su afka cikin abin da Allah ya kaddarta musu babu makawa wa huwa adlun minhu azza rabbuna wa jalla kuma adalci ne Allah yake yi Allah ubangijinmu madauki sarki adalci ne abinda kaga yayi na ya rayawa ne ya kashewa ne ya ba wani ya hana wani ya ba wani farin jini ya ba wani bakin jini ya ba wani karbuwa ya ba wani rashin karbuwa ya shirya wani ya batar da wani wani ya rayu ya dade wani ya mutu da wurwuri wani ya san abin da yake wani ya zama bai sani ba wani da wayo wani kuma da wauta wannan kuma ya samu abin da duk yake nema wannan kuma ya rasa duk wannan adalcin Allah ne madaukakin sarki babu wanda ya isa ya kwashinin me yasa Allah yi Allah ne yake yi kuma yadda ya ga dama kenan la yusalu amma yafalu fa'alun lima yurid dukkanin mu bayin shi ne yadda ya ga dama yake yi babu shakka wannan akida tana da muhimmanci jama'a mu rike ta musamman wannan zamani da mutane suke ganin dabarun su ne suke ba su sai ganin iyawarsu ne suke da aƙida ta ƙaruna inna ma utitu ala ilmin indi da abinda mutum ya samu yana ganin wayen shi ne da abinda ya rasa kuma yana koma zuwa ga zargin kansa cewa shine ya kasa kai da abinda aka ce ka bi asbab domin su kansa asbab din a cikin kaddara Allah ne ka bi sababi saura kuma ka bawa Allah wazina wasariqatu wa shurbul khamri wa qatlun nafsi wa aklul malil harami والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة من بل بل بل لله الحجة البالغة على خلقه لا يسأل أما يفعل وهم يسألون يتعاك زنا da sata da shan giya da kisan kai da cin dukiya haram da shirka da sauran zunubai da sauran saban Allah kulluha gaba ɗayansu bi qada'in wa qadarin min Allah bai yiwa su faru sai Allah ya zartar sai Allah ya kaddara tare da cewa a shar'ance ya haramta alqada'u shar'i Allah ya haramta amma alqada'ul kauni Allah ya bada daman su faru ne sai suka faru yace mun gaira an yakuna li ahadin min al-khalqi 'ala Allah hujja kuma wannan ba hujja bane ga wani bawa cikin bayin Allah ya ce ya Allah ne ya kaddara mun na shagiya ko ne zina ko ne caca bal lillahi alhujjatul baligatu ala khalqi Allah shine yake da hujja cikakkiya cikakkiya ga halittunsa la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun ba a tambayan Allah me yasa yayi kaza su ko bayi duk za a tambaye su a ce me yasa kuka yi kaza ma za kasabtum li anfusikum hadha ma kasabtum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun za a tambaye su summa la tusaluna yawma idhin anin na'im Allah shi ba a tambayar sa a ce a ce ai me yasa yi kaza saboda ikon sa ne bayin sa ne hurumin sa ne yadda ya ga dama haka zai inda ya ga dama sai azabtar da mai da'a inda ya ga dama sai gafarta wa mai sabo amma ya saka ka'idojinsa da yake gudana a kai kuma sunna ce ta Allah lan ta da laha tabdila kuma Allah da ya aiko annabawa da manzanni ya yanke ainihin wato hujjar bayi liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin lakan ka samu falalar tauhidi ka samu falalar da'a ka samu falalar biyayya ga Allah to sai ka gode wa Allah bayin kanka bane ba dabarar ka bane Allah ne ya soka da gafararsa ya soka da falalarsa ya so ka da rahamarsa sai ya zaɓe ka ya kimsa maka wannan ainihin shirya idan kuma ka ga aka san haka to ka zargi kanka kai ne ka lalace shi ne falyumdid lahur rahmanu madda sai Allah ya ingiza maka wannan barna ɗin kai ne ka zama khabifi sai Allah ya ingiza maka alkhubsu Allah ka tsare da haka ba a tambayan Allah a ce me yasa yi kaza kuma ba a hujja da kaddara Allah a wajen zinubai a'a ana ana hujja ne da shari'a me aka ce kai ga mutane da dama kowa sai ya ce ai kaddara ta ce ai kaddara ta ce nayi kaza a'a zaka sha mamakin aka je lahira kana kafa wannan hujja ba a kafa hujja da kaddara a wurin sabo kamar yadda ba zai wani zai dalla maka bari da kai magana ya ce ai kaddara ce Allah ya riga kaddara sai na mare ka ce to shikenan ni ma Allah ya kaddara sai na rama sai ka rama kai ma ka ce mai shi kai ma kaddara ce ya ce wa ulima wa ilmullahi madin fi halkihi bi mashi'atin minhu qad alima min iblisa wa min ghairihi mimman asahu milladun anna milladun milladun an usiya rabbuna tabaraka wa ta'ala ila an taquma as-sa'atu al-ma'siyata wa khalaqahum laha yace eh wa alima Allah wa ilmun lahi madin ilmin Allah zartacce ne gudananne ne fi halƙihi a kan bayinsa bi mashi'atin minhu da iyawar Allah da gudanarwarsa ya wannan abin yake ce kad aliman min iblis wa min ghairihi mimman asaw tun daga kan iblis da ya fara saban Allah da kuma wani iblis wanda ba shi ba daga cikin duk wani wanda ya sabo mu bayi gaba ɗayan mu min ladun an usiya rabbuna tabaraka wata'ala ila an taqumu sa'a tun daga ran da aka fara sabawa Allah ran da iblis din yace ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin har zuwa sabo na karshe wanda za a yi kafin abu saqahu Allah dai ya sani al-ma'asiyata ya san saban wa khalaqahum laha ana iya karantawa da wa khalaqahum laha kuma Allah ya halicce su ne walidhalika khalaqahum da haka halicce su ko wa khalqahum laha da kuma yadda bayi Allah ya san cewa bayi za su aikata waɗannan ayyuka ya san su ya san za su aikata wannan ayyuka ya san inda za su aikata ya san in za su tuba ya sani in za su mutu akan zunubin nan ya sani in za su samu damar komai da zai faru Allah ya riga ya sani ya riga ya rubuta komai ya sani sanin shi ya zarce sanin duk wani mai sani wannan ilimin Allah kenan da gamewarsa wa alima ta'ata min ahli ta'atihi wa khalqahum laha ya kuma san cewa masu da'a gare shi Allah ka samu cikin su za su yi masa da'a kuma Allah ya san cewa za su halicci wannan aikin kuma shi Allah shi halicce su da ayyukan gaba da wallahu khalaqakum wa ma ta'malu ina fata muna ganewa fa kullun ya'malu lima khuliqa lah kowa yana aikata abinda Allah ya halicce shi ne dan wannan wasa'irun ila ma qudiya alaihi kuma zai tafiya gudana akan abinda aka zartar masa wa ulima minhu abinda aka sani daga gare shi la ya'du ahadun minhum qadara Allah wa mashi'atuhu ba wanda ya isa ya tsallaka kaddara Allah da abinda Allah ya ga dama akan shi in Allah ya yi kaza zaka rayu a duniya baka saka tsallaka ba in Allah ya yi ga iya abincin da zaka ci ba zaka saka tsallaka ba ga numfashin da zaka yi ga iya garuwan da zaka je ga ayyukan da'an da zaka yi ga ayyukan banzan da zaka yi ga makomaka komai da Allah ya kaddara baka isa ka tsallaka ba wallahu alfa'alu lima yuridu Allah shine mai aikata abin da yaso faman za'ama anna Allah tabaaraka wa ta'ala sha'a li ibadihi alladhina asawhu alkhayra wat ta'ata wa anna al ibada sha'u li anfusihim ash-sharra wal ma'siyah fa'amilu ala mashi'atihim faqad za'ama anna mashi'atal ibadi aglabu min mashi'ati Allah tabaaraka wa ta'ala dhikru fa ayyu iftira'in alallahi akbaru au aktharu min hadha yace wanda yake cewa a'a shi Allah yayi nufin bayin shi sai da'a sai wasu suka ji wasu kuma yayi nufin sai da'a suka ki da haka yana so su da'a amma su sun ki suka yi sabo to wanda da yace haka yana nufin kenan mashi'ar bayi ta galabaci ta Allah yace to wasu irin ƙarya ta kai girman wannan wato su mai da Allah kamar mutane kenan za ka so ka ce ɗanka ina so ka karanta kaza ya ƙi ina so ka yi abu kaza ya ƙi ko ba yadda ka iya da shi kana so zama mutumin kirki ya ƙi zama mutumin kirki zama mutum banza ko ɗalibinka ka ce ina so ka yi kaza ya ƙi kaga wannan imu imu bayi ne da muke da naƙasa ba mu da sultani cikakke amma shi Allah bai da naƙasa kuma sultanin shi cikakke ne don haka bayinsa ba su isa yi abin da bai ga damar ayi ba ba su isa ba ya ce wa ayyuftira'in fa ayyuftira'in ala Allah aktharu min hadha wata irin ƙarya ta kai wannan a cikin ƙarerayen da ake wa Allah wa man za'ama anna ahadan min al-khalqi sa'irun ila ghairi ma khuliqa lahu faqad amfa qudratallahi ala khalqihi wa hadha ifkun ala Allah wa kadhibun alayhi wanda kuma yace ga wani bawa wanda zai tafi zuwa ga sabanin abinda Allah ya kaddarta masa wannan ya yi ƙarya babba ga Allah yana nuna kuma ƙaddara Allah ba mai zartuwa ba ce a kan komai wannan ifki ne ƙarya ce ga Allah kuma zuƙe ta mallaci wa man za'ama anna zina laysa bi qadarin fa qila lahu wanda yace ita zina ai ba ƙaddara ba ce wato ya cire ta daga cikin ƙaddara qila lahu sai ya ce ara'aita hadhihi almar'ata allati hamalat min az-zina to muqaddara yanzu ga wata mace ta yi zina har ta dau ciki وجاءت بولد كما حتى يفدا هل شاء الله ان يخلق هذا الولد shin a ganinka Allah ya ga dama ya fi wannan dan wahal mada hadha fi sabiq ilmihi kuma Allah yana sanin cewa za a haifi wani ba tare da aure ba fa in qala la yace Allah bai san za a haifi wannan yaron ba Allah bai da haife shi ba fa qad za'ama anna ma Allah khaliqa to yana nufin kenan ba Allah bane kade mahalici yace wa hadha qawlun yudari'u shirka bal huwa shirku wannan zance ne da yake tafiya kunne da kunne kunnan doki da da shirka ko kuma kace ma shine shirka kenan akwai Allahn alkhairi akwai Allahn sharri irin da addinin Hindu kenan ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل مال الحرام ليس بقضاء وقدر من الله فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره wanda yake ganin cewa sata da shan giya da cin dukiya haram ba zartawa Allah bane to yana nufin kenan ga wani yana cin arzikin da Allah bai dace wani arzikin wani yana wannan cin arzikin wani wa hadha alqawlu yudari'u qawla almajusiyyati wan nasraniyya wannan yake kama da maganar majusawa da da kiristoci sune suke ganin cewa akwai abin da yake fita cikin wato qada'in Allah da zattawarsa bal akala rizqa wannan da yaci dukiyar haram dukiyar haram da yaci arzikin shi ne amma ta mummunan hanya wa qadallahu lahu an ya'kulahu min alwajhi alladhi akalahu Allah ne ya hukunta yuwar ya ci wannan abincin ta fuskar da ya ci shi ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله wanda da yayi zaton cewa kisa da za a yi mutum kisan gilla ba kaddarawan Allah bane to yana nufin kenan wani zai iya mutuwa lokacin sa bai ba fa ayyu kufrin billahi awdahu min hadha wani kafirci ne yake wannan fitowa fili bal zalika kulluhu bi qada'in min Allah subhanahu wa ta'ala wa qadri waɗanda da aka mata duka da zina da shan giya da sata da cin dukiyar maraya da kisa dukkaninsu kaddarawa Allah ne da zartawarsa wa kullu zalika bi mashi'atihi fi khalqihi kuma dukkan wannan yana gudana ne da ganin dama Allah cikin halittunsa wa tadbirihi fihim da yadda Allah yake gudanar da su wa ma jara fi sabiqi ilmihi lahum abin da ya gudana a cikin ilimin Allah da ya gabata game da su wa huwa al-adlu al-haqqu alladhi yaf'alu ma yurid Allah shine mai adalci mai gaskiya wanda yake aikata abin da ya ga dama ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماعة والله الضار النافع المضل الهادي فتبارك الله أحسن الخالقين أكون da sun yadda cewa eh Allah yana da sabiqul ilm amma sai su ce to amma bayi da mashi'a akan abu ya san dai za a yi amma ba haka yaso ba kamar yace misali ka ci a ce ka da tabbata da kake bala'in santa amma ka san gobe juma'a za a daura mata aure ka kara da sabiqu ilmi amma ba ka so tunda ba ka ta aura ba kana nan kana jin haushi kana Allah isa ko shi to ilimin Allah game da ma'asi wai kamar haka ne kaga wannan wannan kallala sha'anin Allah ne yace lazimahu al-iqraru bil qadri to duk wanda ya fara haka kenan ya ya yadda cewa Allah ya kaddara don bai yi a ce Allah ya sa abin kuma ba shi ya kaddara shi ba yace wal mashi'a kuma ya dole ya karari da mashi'ar kenan ala sigari akan abubuwa kanana wal kama'ati da kuma ainihin wato kuma kuma ita ce wata ƴar ƙwaran ne nan da ke jikin kaza kaji suna da wasu wasu ƙwari kamar ƙwarƙwatar kaji wanda ba ma a ganin su sai dai ka ji suna yawo a jikinka idan sun hau jikinka amma za ka duba ba za ka gansu ba saboda ƙanƙanta to wajibi kai da cewa Allah yana da kaddara akan dan wannan abu halittar ta da kewaya wata da kaiwa da kawo wata Allah ya sani wallahu darun nafi' Allah shike da karfin cutarwa ko amfanarwa almudillul hadi Allah shike da karfin ya batar ko ya shiryar fa tabarakallahu ahsanul khaliqina sarki ya tabbata ga Allah ubangiji mafi kyan masu halitta bar mu saurara a nan sai mu ɗauka wannan shine turmi na ɗaya kenan za mu ce ko darasi na ɗaya ce darasi na ɗaya kenan daga wannan littafi na kitabu sunna wanda aka ciro daga masailu harb bin sulaiman alhandari alkirmani rahmatullahi alaihi wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah